ya mana in tsari ne Allah ya kiyaye mu ya kiyaye bayan mu makaranta fatiha na wa limamin ya da kunya barka da zuwa ba za mu matsa maka ba an jima kaɗan kana da nisa ka tafi gida akwai kuma ɗan malamin magwani na fi'u da Allah ya warasuwa kullum za mu rufe karatu nan yake zama akwai malam sani dilimin sambo shi ma Allah ya masa rasuwa shi ma yakan hattama mana a nan Allah ya ji kansu Allah ya musu gafara don albarka annabi wasa sani shu'aibu shi kuma jiki ya to alhamdulillah da je ya je saukar gidan malam alkadiri Allah ya kara masa lafiya imam malam alkadiri da kuma dan gidan mai dangi famasa muhammadu shi ma da su suka yi sauka da gurare da yawa sun aiko mai musu addu'a a wannan makaranta Allah ya mana sutura ya gafarta mana Allah jikan magabatanmu akwai da yawa waɗanda Allah ya warasuwa masu zuwa makarantar nan Allah ya ja kwana ga waɗanda ba su rasu ba Allah ya ji rai ga waɗanda suka rasu Allah ya kai rahama kabarinsu don albarka annabi makaranta musu fatiha سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يبارك غفرة الله يسامح كريما muna cewa za a zauna za a zauna to wata tafiya ce take tafiya kullum an alaiha shikenan kuwa kamar kamar yau muka fara karatun Allah da iko ya kuma muna cewa za mu yi sallama sai kuma Allah ya kai maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban abin sha'awa dai duk lokacin da ka bude radio to insha Allah zaka ji wa malami yana wa'azi duk rabin awa duk awa daya wannan gari malam Allah ya masa albarka wannan gari wannan gari Allah ya masa albarka kada kaɗe da wani waƙe-waƙen banza da wani hayaniya duk ramadana in ya zo sai kano ta share shi kuma sai a ɗebi wani abin ma a kai wani garin shi ma a je a zuba to yan wa mun yi jawabai da yawa farkon zaman mu a nan mu da muke yawo na duniya almajirai muna da bambanci da waɗanda ba sa yawon duniya za ku yi mamaki da muna kace-kace da juna da mu da 'yan izala su yaƙe mu mu yaƙe su su yaƙe mu mu yaƙe su su kafirta mu mu nuna su kuma ba sa ƙaunar manzan Allah to duka wannan makami ne ake daba wa juna amma mu ba ma kiransu kafirai saboda malamanmu sun gaya mana kalmar kafirci dan haɗari shi saboda hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam man ƙala li akhihi ya kafirun faqad ba bihi ahaduhuma idan ka ce da ɗan uwanka mai sallah kafiri to kalmar in ta tafi idan ba ta samu wanda ka ce kafiri ba to za ta dawo kanka kuma ba ka da kariya da kai ba za ka zama kafirin ba akwai wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yaƙi wani sahabin annabi ya daga takobi usama zai maka wani sai ce la ilaha illallah sai ce ƙarya kake yi sai ya kashe shi daga baya sai gaya wa annabi ce ya rasulallahi kaji kaji ne muka yi da wani kafiri annabi ya ce kai me ya ce na kai shi kakashe shi bayan ya ce la'ilaha illallah kai me ka faɗa ka zama musulmi ya ce ya rasulallahi a nema min gafara a gurin ce ya zan yi da kalmar la ilaha illallah da ya faɗa to irin waɗannan kalmomi da muke jifan juna mu da muke yawo mun gane akwai munafikan musulmi da suke shigowa cikinmu suna ziga mu kai bata wannan kai ma je ka bata wancan kamar yadda yanzu idan kun lura idan manyan musulmin duniya suna rigima manyan kiristocin duniya ne suke musu sulhu ko a ingila ko a amerika ko a majalisar ɗinkin duniya amma musulmi da musulmi suna rigima ba su haɗuwa a makka ko madina a zauna a masallacin annabi ko a haramin allah a yi musu sulhu ba a yi sai dai wanda ba musulmi ba to mun gane wannan shi yasa ni na daga cikin wanda na gane kuma na faɗa a gurin nan kuma zan maimaita in dai zan zauna da kirista ko da ke ni ba na zaman ma saboda gaskiya alkur'ani ya nuna min yadda zan zauna da musulmi har tsawon rayuwata alkur'ani ya nuna min yadda zan zauna da wanda ba musulmi ba kirista ko yahudu ko ba ma guji har tsawon rayuwata kada in zalunce shi karin cuce shi ya nuna min haƙƙin makotaka ma da wanda ba musulmi ba sannan annabi ya gaya min kafirin amana ko ba yahudan amana ko kiristan amana ko ba magujan amana idan ka ɗauki makami ka kashe shi ba za ka samu ƙanshin gidan aljanna ba kai musulmi ana faji saƙo ne daga fadar manzala kiristan amana ga gidanka ga nasa a ofis ga teburinka ga nasa a kasuwa ga rumfarka ga tasa in ka kuskura ba shi ya dau makami don ya kashe musulmi ba a don ka more kwashi kayansa in ka kashe shi annabi ya ce ba za ka samu kanshin aljanna ba balle shiga aljanna an yi kokari kwarai a hada mu rigima da izala da can kukuna yan kananan yara an yi rigima tsakanin kabbali da sadalu da akwai masallacin da in ka shiga kai kabalu sai an kore ka akwai masallacin kuma da in ka shiga ba kai kabalu ba sai a dinga ture ka sai ka fita an yi rigima tsakanin tijjaniya da kadiriya an zara ido daidai gwargwado yau kun ga ana ta karatu abu ya wuce na izala da masu ɗariƙa sufaye an yi ƙoƙari a haɗa mu faɗa Allah yadda akwai 'yan izalar da sun san cewa an so a yi tashin hankali a juna amma Allah yadda akwai 'yan ɗariƙar da sun san an so a yi tashin hankali amma Allah yadda kunga abin yana lafawa Allah yana zuba ma wutar ruwan sanyi yanzu da yawa za ka ga a sallar juma'a wanda ya makara daga yan izala sai je masallacin masu ɗariƙa ya sallah kuna kallo da idan wannan izalar ma ko bai makara ba ma sai taho wasa masallacin masu ɗariƙa ya sallah sai irin masu zafin wanda watakila ba mu sani ba ko suna shawara ne da ubangiji ya nuna musu dan wutar dan aljanna don in kana da zafi a ɗariƙar ko kana da zafi a izalar mun san dai allah ba da kai ya shawara yake mulkinsa ba kuma allah ba zai shawara da kai ba ya kai ni gidan aljanna ko ya kai ni gidan wuta kuma allah bai shawara da kai ba bai nuna ma cewa kai ɗinnan ɗan aljanna ne sai dai kyakkyawan zato to mun yi magana yadda za a hada musulmai daga waɗanda ba musulmi ba wannan duk sharin turawa ne suna kuda ina kirista ya isa ya zauna gefen limamin juma'a ina ya ce me amma sai aka shirya wani abu na dubara a yi dabara saboda mafi yawan mutanenmu ba su da kasuwanci ba ma sana'a kuma muna sha'awar muna kwaɗayin girma to ina ne girma ya fi girma a gari gidan gwamnati wa ya fi girma a garin gwamna to kowace jiha a kirawo malaman addini da na kiristoci a zuwa haɗu ba irin cin mutuncin da limaman kiristoci da kiristoci da ba su yi wa manzan Allah ba da zagi da bakar magana su kira annabi ɗan ta'adda su kira annabi muhammadu mai kashe mutane mai yaƙi mai kashe mutane sun manta annabi bai taɓa ɗaka wani abu ya kashe wani ba sai da Allah ya ce masa ya ayyuhan nabiyyu jahidul kufara wal munafiq abin ya kai intaha ya ayyuhan nabiyyu jahidul kufara wal munafiqina munafikai ma annabi baya kashe su me ya kawo kar a ce annabi yana kashe sahabbansa amma ba mu taɓa samun wani malami mai wa'azin musulunci wanda ya zagi fafaroma ba mu ma muna girma idan suna girma kayansu ba inda za ka wajen mai wazi ka ji ya zagi bulus ko yohana ko wani pasto ko wani rabaran faza balle fafaroma da suke ganin girmansa in ka zagi manzan allah zan ji daɗi kuma mu ba za mu yadda ba mu musulmi ka ɗaga bible wannan bible ne ka jefar da shi a ƙasa ka taka ba za mu yi ba saboda akwai sunan Allah a ciki akwai sunan annabawa a ciki amma an ɗau ƙur'ani an jefa a shadda mun gani an yi rigima to muna fata mu yi ƙoƙari mu zauna lafiya amma ni ba zaba mai jana ya zaunar da ni wai shi ne zai hada kuma kila ma wanda zai zuwar da ni ba malami ba ne ɗan duniya ne ba malami ba ne ba zai iya ja ya fasara ba ba shi da ƙura'ani bai da hadisi ni kwanci na gadara da ƙura'ani na gadara da hadisi ka zaunar da ni ka ce ga kirista ga kurus a ƙirjinsa ya zage ni a gabana in ce ƙulhuwallahu ahadu allahu samadu shi kuma ya miƙe ya ce da sunan ɗanka Allah da sunan ɗanka Yesu mai ceto a ya zage ni na ce lame liduwa lami largo to shi ya ce ɗanka isa almasihu mai ceto ni kuma na ce shafa'atar kubara sai annabi muhammadu kuma ni na ce annabi isa bai mutu ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum shi kuma ya ce ya an kashe isa to na bar shi da yesu dinsa ni ya bar min isa alaihi salamu nawa to shi wannan dan izala kamar da na faɗa an yi targingimu dpo hakimi dagaci mai unguwa sarki abin kunya dpo wanda ba musulmi ba wai shine zai wa masallaci da masallaci sulhu wannan ya sa lasifika tana kallon wannan masallacin wannan ya sa lasifika tana kallon wannan masallacin duk kuna bata kanku innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa kuma sallatan nan ba na dan kizala bane ba na dan dariqa bane wannan masallaci kana gama gininsa sunansa wa annal masajida shikenan ya zama ɗakin Allah fitsari kashi zancen banza ba gurin ba annabi ya ce wanda ya gina wa Allah ɗaki kwatankwacin inda bayani za ta yi sheƙa ƙanƙanta kenan ko? ƙanƙanta kenan ka shata ka ce Allah ka yi wa Allah zai gina ma gida a aljanna to abin kunya wannan masallaci na masu dariƙa azhar ta yi Allahu akbar wannan da yan izala azhar ta yi Allahu akbar wannan da yan dariƙa ashhadu an la ilaha illallah da yan izala ashhadu an la ilaha illallah da yan dariƙa أشهد أن محمد رسول الله لأن إذالة أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة طريقة حي على الفلاة إذالة الله أكبر طريقة الله أكبر طريقة لا إله إلا الله طريقة إذالة طب وي كفر آه ai ba tambaya ne ba ku kyale duka wani ce da shi nake wane ne kafiri waye makin manzon Allah to ba za mu daure ba mu haɗa kanmu waje guda duk mai izala na Najeriya yana ganin girman marigayi Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahmatullahi alaihi yana ganin girman Malam Samail Idris abokina ne tare muke zama a Jos lokacin da za a kafa izala bai fi mutum biyar zuwa shida bakwai ba ina tare da malin samari da idris allah ya ji kansa muna zama tare a jos kafin ta fita allah bai sa zan yi ba kuma alhamdulillah ina tare da malam bakar mamar gumi kamar da nake faɗa kowa ya sani da na shiga izala ni babba ne da na zama general allah ya kiyaye ni ai ba shiga ba a'a ka zagi wanda ba shi da haƙi a ka ce kitabu wa sunna shikenan ka ɗau ƙur'ani ka riƙe ka ɗau hadisi ka riƙe a'a ɗariƙa ce baka yadda ba shikenan ta ba abinka ko kuwa ba mai tambaye ka ɗariƙa a lahira ba mai tambaye ka ɗariƙa a kabari ba mai tambaye ka salatul fati ka taɓa ko baka taɓa yi ba ba wanda zai tambaye ka san jauhara a lahira ba mai tambaye ka ma ka san shehu tijjani ko sidi abdulkadiri amma abin da za a tambaye ka a kabari ka san annabi muhammadu in ka san annabi ka san Allah mani ɗaya rasula faƙada da Allah in ma kana so bi annabi ka bi Allah kuma wannan malamai da muke bin su ga malamina ga shehina ai abin da ya sa muke bin su ai rana ce ta faku da rana tana tsaye da ba kunna wannan kwaikwayen ba sha biyun rana kunna wannan kwaikwayen mai zaka da su annabi ya faku amma ya bar baya da kyau kuma Allah baya kullewa waɗannan malamai kofa maka misali Allah baya kullewa malamai kofa saboda me sun san adireshin Allah شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم وأولي العلم malamai da ya kira kansa ya kira annaba mala'iku sai ce da malamai su ne suke da ima a wajen Allah saboda me dan sun san Allah idan ka rike malaminka kar ka bari a zage shi rike na malamin kadan bari a zage shi kowa ya rike fahimtarsa ta addini a sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kowa da irin fahimtarsa me yasa da iraja a nasarar layi ta sauka wa ya fara kuka daga sahabban annabi wani kuka yaya abin da ya ce ina tsamanin annabi ya kusa ba duniya amma mutane murna suka dinga yi اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا har wani bai yahudi ya ce da manzo Allah baban Qasim an saukar muku da wata aya a Qur'ani da mu yahudawa aka saukar wa da mun yi biki annabi ya ce masa wace ce ya ce al yawma akmaltu lakum dinukum sun san gaskiya to ina fata da Allah da annabi yan uwa wannan kasuwa addini ba kamfani ba ne addinin musulunci ba gurin dillanci ba ne addinin musulunci ba na neman kuɗi ba ne ko girma fa innal izzata lillahi jami'an mun yadda malamanmu magabata ba 'yan boko ba ne malamanmu magabata ba su iya larabci ba amma sun iya larabcin fassara kowane irin littafi a duniya muna alfahari da su duk littafin da ka kawo ko sunan wata ciyawa ne sai dai in ka je masar ko sudan ko saudiya ka ga wani ciyawa ko wata bishiya ka tambaya sai a ce ga irinta amma ba irinta a najeriya kai ka fi musaninta don ba musanta ba to wannan uwa mu rike wannan matsaya ga allah da annabi muhammadu kowa nan bai san sa ba duk kokari muke yanzu ana cewa yau da lailatul qadari kowa fata yake yi Allah ya sa shi cikin rahmar Allah da neman gafara da neman kyakkyawan karshe ba lallai bane baɗi yanzu mu sake haduwa nan wani za a rasa wani ko mai karatun ko masu jin karatun dole sai a rasa wani wani kuma sai ya zo wannan kenan na biyu a duba Allah kan almajirai a duba Allah kan almajirai kano babban gari ne gari ne mai albarka gari ne kowa ba za ka san kano ba sai in za ka je bayan gari hanyar gwarzo hanyar bici hanyar ɗanbata hanyar haɗeja hanyar zariya ka je nan ka tsaya ka ga masu shigowa kano ka ga masu fita daga kano shi ya fita neman arziki wani ya shigo kano neman arziki kano ne gari zai waye rana ta fada abinci sai ya yi kwantai babu wani mutum da zai waye gari ya kai yammaci a kano gari ya waye yana ihun kuka a ce yunwa ce ban san ungoku ba yunwa a ce ta kada mutum a kano ba abincin da zai ci sai an bincika to maganar kama almajirai a yi a hankali yadda ake lallashin ɗan kasuwa ɗan siyasa yake yawo ƙauye-ƙauye lungu-lungu yake lallashin neman ƙuri'a don Allah ku zaɓe ni in kun zaɓe ni zan gyara muku kwalbaci na gaba ku da rijiya zan muku burtsatse watanin sai na muku ɗakin shan magani da gurin kwanciya ko da mutum biyu ko uku su tafi su yi tsalle su zaɓe shi to da Allah a yi wa addini aiki ɗaliban nan almajirai a fita kan malamansu a kyautata wa malaman a kyautata wa ɗaliban za ka yanzu gobe jibi za ka yi kallo gobe alamis ko? to gobe don Allah in yara sun taho almajirai su goma guda biyar ba takalmi a kafasu kayan da yake jikinsu in an cire aka baka ka goge takalminka ba za ka yi ba kuma da alkurani suke gidara karka cewa yan iska ne kai ne babban dan iska wani karka kira mai ƙurani ɗan iska na yadda ka ce ɗan iska ya shigo cikinsu ai akwai ɗan iska a masallaci ɓarawon takalmi ko babu akwai ɗan iska a gwamnati ɓarawon gwamnati ko babu to karka kirawo mai ƙurani ɗan iska na yadda ɗan iska ya shigo cikinsu saboda haka wajibi mu kare mutuncin waɗannan yara yadda ake yawon neman ƙuri'a ƙauye-ƙauye da binni saƙo-saƙo ba dare ba rana to malamansu da yaran su ma a kyautata musu tarbiyya a gyara musu rayuwarsu a ɗinka musu kaya su sa akwai haƙƙin malamai akwai haƙƙin 'yan kasuwa akwai haƙƙin masarauta akwai haƙƙin 'yan siyasa akwai haƙƙin gwamnati mu kyautata musu taruwar da muke yi mauludin annabi da mauludin shehu tijjani da na shehu ibrahim da taruwa da muke in za a yi zikirin shekara wallahi da za mu dinga ba da gudunmawa naira goma naira goma naira goma kowace lokar gamman mu sai yadi a jiya ɗinka ma almajirai a hana su fitowa ba da sai alhamis suke fitowa sai ji ko jimma ɗan abin da suka samu kuma sun koma gida malamin an taimake shi yaran ana ba su abinci karatun ƙuranin kuma kai da ka je masar ko sudan kai karatu ka dawo waɗannan ɗaliban 'yan makaranta allo sun fi ka sanin ƙuranin na yadda na yadda ka iya tajawidi ka san marziki ka san kaza ka san kaza ka san duk tambayar da za a yi maka na sani amma ba za ka iya rubuta alƙur'ani da ka ba waɗannan ne za su rubuta ƙur'ani da ka to wanda zai rubuta ƙur'ani da ka in dai mutum zai kiyaye demokuraɗiyya wanda kwanan nan ta fito a malami da karo manar zamanin bai santa ba shi ne shugaba na na siyasa don dukkan munan yan nefa ne na da demokuraɗiyya ta fito kowa yanzu duk wani mai mulkin duniya yana kare demokuraɗiyya kada a taɓa ta don me za mu bari a taɓa malaman alkur'ani to a kyautata musu kada a ba almajiri a guje a ɗauke shi a jefa a mota kamar buhu wallahi in kuka taɓa wani maraya wani mara gata ya faɗa ya ce wayo Allah in Allah ya ce masa labbaika wallahi sai kujerarka ta girgide ina gaya mani don Allah mai hatara bayan wannan yan uwa musulmi mu dawo wajen neman addu'a addu'a ake ta neman lafiya da zaman lafiya dukkanin wanda ya zaɓi general buhari a lokacinsa ya yi imani yana tsammanin nan da wata shida bakwai takwas zai samu wata salama to ko mun yi garaje ko mun wuce gona da iri ko mun shiga hurumin mulkin Allah ko mun nemi cewa Allah bai iya ba ga wanda ya iya aka bar mu haka Allah shi ne masani duk wanda ya sauka ya hau kan wani matsayi na damuwa ya miƙa shi ga wani Allah zai barka da mutumin in ka bar wa Allah Allah zai barka da shi Allah zai barka da shi Allah shi zai maka magani mutum miliyan 200 buhari yana ina ina fadarsa shi kadai shi kadai ba ma matarsa yaya zai yadda mutane miliyan 200 yaya gwamna zai yadda mutum miliyan goma kai da ɗanka ‘ya'yanka biyu da mataka kuna gwagwagwa mataka ɗaya ‘ya'yanka biyu kuna gwagwagwa sarki da hakimai da dagatai da masu anguwa suna gwagwagwa tuna ba mu shawara mu rabu da kowa ƙullon yi fi bana ga shi kun ƙarasa ka ce illa ma ka taɓa lahulana ce musu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba abin da zai same mu illa ma kataballahu lana sai abin da Allah ya rubuta mana kuma sai ce me wa alallahi huwa maulana Allah shine majibincin lamarin mu wa alallahi ga Allah duk mai dogaro ga Allah yake dogaro karka ƙara maganar janar Buhari karka ƙara maganar gwamna karbi da ministan ruwa da ministan gona karbi da sarki hakimi dagaci mai unguwa mukama Allah ka manta fatiha da kake yi ilinta ce a madina a makka a rasha a america a vietnam allahu akbar sunan waye allahu akbar akwai mai wannan sunan Allah sai kace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wace irin godiya wace irin godiya ni'imar ido da ya baka ka je asibitin ido kai kallo ya baka ni'imar kunne ka je asibitin kunne ya baka ni'imar magana ka kalli bebe ko kurma ya baka ni'ima ta hannu akwai wanda Allah ya rike hannayen ba ma yan yatsu ya baka ni'imar kafa wani gurgu ne bai taba taka ba sai dai jagindi alhamdulillah rabbil alamin ya baka ni'imar musulunci inna ad-dina inda Allah sannan ya baka jagora annabi Muhammadu alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman rahim mai baiwa kowa yana bashi waye bai ci abinci ba yau waye bai sha ruwa ba ruwan Kano ya kare yau ah waye baya numfashi alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman rahim maliki yawmiddin mamallakin ranar da addini yake amfaniyar kiyama sai kace iyyaka na'budu Allah kai muke bautawa ko kana rigima da ni addu'a ka ta saman ko ina rigima da kai addu'a ta ta same ka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ka sake addu'a Allah ce me kake so da ka ce iyaka sai Allah ce me kake so sai ka ce ihdinas siratal mustaqima Allah shirye da mu tafarki madaidaici to kuma Allah ya tambaye ka wanne sai ka ce siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗannan da kai musu ni'ima annabawa da mutan kirki akwai waɗanda kake ganin ba su da kirki kace ghairil maghdubi alaihim ba kai ba da yahudu ko nasara ka gode wa Allah mu dawo kasuwanci kasuwanci yanzu da ka muke yi yake halal yake haram ba ma zuwa wajen malamai mu je mu tsuguna mu gaya musu irin kasuwancin da muke yi domin su nuna mana hatsarin riba ko hada abu mai kyau da mara kyau annabi ya yi tur ga ɗan kasuwar da in abu ya yi tsada yana murna in yi araha yana bakin ciki annabi ya yi tur da shi kaico ga ɗan kasuwar da in ya ji abu yana tsada yana murna in ya ji ya yi sauƙi yana bakin ciki aljalibu marzuqun wal mudakhir mal'un wanda zai fito da kaya ka fito da shi kasuwa kowa isa ya ji dadi Allah zai ma arziki wanda ya boye dan yayi tsada ya fito ya sayar da mutane abin tsinewa albarka ne in ka lura yanzu duk gudun da ake tarawa na irin wannan a cuci bayin Allah a hada mai kyau da mara kyau duk abin da ake tarawa ya kare a gini sai mutum ya je ya bauta wa ƙasa ya je ya zauna gindin gini ba fushi zai shiga ba baya ci baya sha in an tara sallama sai ce ina ina kallo sai ya ƙara sanan gurin ba fuke ba ka shiga ba a'a ka koma bawan ƙasa ba bawan Allah bawan ƙasa kai ta yawo ba ka da kwanciyar hankali direbanka ya fi kwanciyar hankali kuma kyashi kake ji wani ya samu naira dubu goma kai ka samu miliyan goma amma ba ka san wani ya samu dubu goma sai ka kare sai ka tare ɗan'uwa a ji tsoron Allah daidai gwargwado ma haɗa kanmu ƙarƙashin tutar la'ilaha illallah muhammadu rasulullahi bai kokari karshen kalmar mu ta zama la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah ke mana gafara kafin mu ci gaba da karatu da za mu ci gaba mai ban kwana akwai hadisi na imam abu dauda da turmuzi Allah ya kara musu yarda shi kuma daga annabi muhammadu majalisa qaumun majalisan lam yadhkuru allaha fihi ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة mutane ba su zauna a waje ba mutane biyu uku hudu biyar goma ishirin talatin ɗari dubu su tashi daga wajen ba su ambaci Allah ba ba su yi wa annaba salati ba sai sun tashi sai sun yi asarar wannan zama zaman sai da ya zame musu asara in Allah ya soye musu azaba in ya soye musu gafara har ma wani hadisin yana cewa idan aka zauna waje ba a yi wa annabi salati ba sai an tashi daga wajen kamar ɗoyin mushe saboda kalmomin da suke fita daga bakuna akwai yi da mutane akwai kalmomi marasa kyau akwai wasu abubuwa wanda ba su dace ba to ɗoyin da yake fita sai an tashi kamar mushe to me yasa ba ma jin ɗoyin yanzu to ɗoyin ya cika mana hanci masu ɗibar kashi irin na garuwa da masu jimar fata a wajen jimar fatar ba sa jin ɗoyin suna ma cin abinci a wajen masu ɗibar kashi za ga sun zo sun wuce ina tauna goro wannan ɗiba ba ta dame shi ba kai ne ba za ka iya ba to yanzu yi da mutanen ya cika mana hanci ɗoyin ya cika gaba ɗaya ma ba majin warin abincin ma da muke ci yanzu yan an yi tusa ma ba ta wari don abincin ma ba da fafe ba ne za a yi tusa ma na gefe bai ji ba ba ma warin bola da ake tarawa irin ta da bola akwai gwazar ma a ciki ta daɗe ta dafe da gwazar ma in an je gidan ɗiba sai a dinga tono gwazar ma har magani ake da ita yanzu daga leda sai kwali ina bola babu da ba ta rariya kuke tuwo ba ko kuma ta ne ta rariya ake wanke tuwo a turo shi waje yanzu ka turo tuwon ya ture ka yau sharbar daga an turo tuwo din ta abin nan da naman gashi in ana gasa nama na mai haihuwa duk makota suna ji yanzu in nan ta kuma tsire ce ana gashi ba ko wannan ba za mu ji ƙarshen ba to lokaci ne anas dan malik allah ya ƙara mar yadda hadisin da imam turmuzi ya fitar idza marartum annabi yace in kun wuce dausayin aljanna ku tsaya ku yi kiwo in kun wuce dausayin aljanna qalu wa mariya zul janna ya rasulullahi ya manzo allah ina ne dausa yin aljanna annabi ya ce kilaqu zikiri inda ake haduwa ana ambatan Allah inda ake haduwa ana ambatan Allah nan ne inda dausayin aljanna yake wani wani hadisi da ibnu majah da imam muslim da imam turmudi suka fitar shi ma daga abi huraira Allah ya kara mar yadda shi kuma daga da abi hurera da abi sa'idin su biyu suka ce sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane ba su taba zama guri ba la ya ƙa'udu ƙaumin ya laha mutane ba su taba zama a guri ba suka ambaci Allah sai mala'iku sun lullube su da fuka-fukansu na rahama wa nazalar alaihimu sakina sai Allah ya saukar da nutsuwa ga waɗannan mutanen wanda karahumullahu fi man indahu sai Allah ya ambaci waɗannan mutane a wajen mala'iku wannan zama da muka yi astaghfirullah ake kyawun zatona din muhaddini dan Allah ba alfahari nake ba irin wannan zama ko da ni ba daidai nake ba kai ka yadda da ni ne ka taho don ka zancen Allah to in ma ni ban tsira ba in na yi dace a cikinku da kuke sauraro sai in samu albarka wani in Allah yawa ɗaya gafara za ta haɗe mu to in ta haɗe mu ni ma sai in shiga Allah ta baraka wata ala yana da mala'iku ana ci musayyahina in dare kuna ganin 'yan sanda suna patrol da masu yinifan da masu farin kaya suna ba suke nema mai laifi ko kuma kar a yi laifin to Allah yana da mala'iku wanda suke kewayawa yaltami suna ahalar zikiri duk inda ake ambatan Allah nan suke nema in sun koma ga Allah Allah ce mai kuka bar bayina suna yi shubar ubangiji mun bar bayinka suna zikiri suna ambatanka suna karatun ƙurani suna kaza Allah ce mai suke nema ubangiji ramaka aljanna sun ganta ce ubangiji da sun ganta ai a guje za su taho mai suke neman tsari ubangiji suna neman tsari da wuta Allah ce sun ganta a ce ubangiji da sun ganta su ne mafi tsananin gudu wa suke tsoro ubangiji kai suke tsoro wa suke kwadayi Allah rahamaka suke kwadayi Allah ce na gafarta musu to ubangiji wani ya zo gurin shi bukata ce ta kawo shi ba abin da ake a gurin bai kawo kila wani ya zo nema a kila tsayawa ya ce bari me ake a nan Allah ce duk wanda ya tsaya na gafarta mara wanda ya tsaya tare da su ba zai tabe ba wannan ahalu la ilaha illallah abin dardayi Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya ba sallallahu a kawaman yawon kiyamati a kawaman ranar al'iyama Allah zai ta da mutane ranar al'iyama wujuhimin nuru fuskarsu haske haske alama na birin lu'ulu'in suna kan wani tudu na diamond laisu bi an biya iwale shuwada'a waɗannan mutane ba annabawa ba ne ba kuma shahidai ba ne amma abin mamaki mutane suna ɗage waɗannan suwaye a filin zargiyama waɗannan suwane ne fajasa a arabiyin ala rakabatai ko rukubatai wani balarabe sai tashi sai durkusa a gaban manzan Allah ice ya rasu lallai kullum lana na arifu ya rasu lallai ga ya mana su musansu annabi ya ce hun mutu habu na fillahi masu soyayya ne don girman Allah kana so na don Allah ina son ka don Allah min ƙaba'ilin shatta kabilu daban-daban bai rabe musulmi namur musulmi babarbare musulmi babulatani musulmi bahaushe musulmi bakarkare musulmi tubi musulmi jukune musulmi kowa duk kalmar la ilaha illallah ta hada waje guda wa biladihim shatta ne shike nan ma garuruwan su daban-daban yajtabi'una ala zikrillah suna haduwa dan su ambaci Allah taruwa suke don girman Allah imam tabarani ya ruwaito wannan hadisi har ma cewa aka yi ai waɗannan mutane annabawa annabi musa alaihi salatu wasalam suna tani da Allah ce ubangiji ka gaya min wani abu wanda zan yi madanawa Allah ce musa ka ce la ilaha illallah ce ya ubangiji kowa yana cewa la ilaha illallah na wani ke so ya ce musa ka ce la ilaha illallah ta yi rasulullah kowa yana fada ya ubangiji allah ce musa ai da ita sama da ƙasa suka tsaya inda ba ita ba kai in ba ita ai ba kowa la ilaha illallah ka ƙarasa kuma muhammadu rasulullah هم جماع من عن من نوائل القبائل يجتمعون على ذكر الله suna haduwa dan su ambaci Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi na Amr dan Abasa yace ya ji da kunnansa annabi yana cewa an yaminir rahman a daman ubangiji wakilta yadihi yamin dukkanin hannun Allah dama ne bai da hagun rijalun wasu mutane ne laisu bi anbiya ba annabawa bane wala shuhada ba a gurin yaƙi na shahidi aka aka su ba yaga sha bayaro juhum amma hasken fuskar su yana kirkeli hasken fuskarsu yana kyalkyali menene matsayinsu su ne ahli la ilaha illallah masu cewa la ilaha illallah to yan uwa mu daure waɗannan abubuwa da annabi yake gaya mana ba sai azumin ramadanu ba bayan watan azumin ramadanu mu daure mu yawaita karatun alkur'ani mu daure mu yawaita karatun alkur'ani kamar yadda a hadisin abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma min qaumin babu mutane ijtama'u yadhkuruna Allah azza wa jalla wanda za su haɗu su dinga ambatan Allah la ilaha illallah la ilaha illallah wannan abin da suke ambatan na illa nadahum munadin minas sama'i sai wani mai shela ya kira su daga sama an qumu ku tashi ku tashi Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta muku ba shi wannan wata jama'a la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أما من شيك يا ربابا سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما وهاد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah mun gode ma na san mutumin zai na san mutumin na zai ce kage yana cikin karatu kuma ya kawo bid'a ai hakuri ai hakuri ai na more eh na san zai fada ce kana cikin karatu kuma sai Allah kana cikin karatu sai ka kawo bid'a eh na san ina jin ka ina jin ka daga nan to Allah ya mana gafara don albarka Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai bawan Allah ibn Rawaha wani wani sahaba mala ya isa wani sahabin Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama ina ice da wani sahabin manzalla ku tashi da Allah mai mai kare mu jaddada imani awa daya kai suka yi zikiri suka ambaci Allah ce wani je ce ya rasulullahi kan ibn rawaha ko ya je yana kaucewa sunna ka ya koma wata sunna yace me ya faɗa yace ya je yana cewa wai mu je mu wani imani na awa daya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce yarhamullahu ibn rawaha Allah ya cikin dan rawaha innahu yuhibbu majalisal lati yubahi bihal malaika yana son gurin da Allah yake alfahari da mala'iku inda ake ambatan Allah Allahu akbar to Allah ya mana gafara Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kyauta ƙarshen mu Allah tabaraka wa ta'ala ya sa bayan mu ta kyau akwai abi sa'id al-khudri Allah ya kara mar yadda ya ce annabi ce Allah tabaraka wa ta'ala ranar kiyama zai ce sai alamu ahalul jam'i man ahalul karami in alkiyama ta tsaya lallai waɗanda suke filin alkiyama za su san cewa suwaye masu girma a gurin Allah saka ce man ahalul karami ya rasulullahi ya manzo Allah suwaye ahalul karami annabi ya ce ahalul majalisu zikiri ma'abuta inda ake cewa la ilaha illallah ana zikiri ana ambaton Allah ana karatun alkur'ani to wannan hadisin bazi na gaya ma Anas dan Malik ne Allah ya kara masa yadda yace Abdullahi dan Rawaha in ya game da wani mutum daga sahabin Annabi yace ta'alul mu'minu bi rabbina sa'atan zo mu imani da ubangiji mawa daya wata rana sai yace da wani zo mu yi imani da Allah awa daya sai mutumin ya fushi sai ya taho gurin manzo Allah ce ya rasulullahi dan dan rawaha yana cewa a zuwa imani bayan naka imanin da ka gaya mana annabi sai ya murmushi ya ce ai so yake yi ku zauna ku ambaci Allah Allah ya mana gafara Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kyauta ƙarshen mu jama'a wannan makaranta tana ban kwana kuma Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu cikin waɗanda yake wa gafara a wannan dare wannan dare in an koma gida ko minti biyar Allah baya rena kaɗan kyakkyawan niyya Allah yake so ko nafila raka'a biyu ko raka'a hudu ka dau alqur'ani ko aya goma inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina Allah yana karba daga mai jin tsoron sa Allah baya son riya karka yi riya ka ce bari ka je wajen tahajjudi ka wuce gaba dan a ganka kai karatu dan a ganka kai kaza a a a a kai dan Allah innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa idan ka je kai dace ita lailatul qadari ba wata bishiya za a ga ta kwanta ba ba wani gini za a ga ya faɗi ba a'a akwai alama akwai alamu da musulunci ya faɗa yadda ake gane daren kuma ina jan hankalinmu idan daren ya zo na lailatul qadari mala'ika jibrilu alaihi salamu tanazzalul mala'ikatu ko والروح فيها بإذن مين من كل أمر سلام هي ملائكة جبريل ينا سوكا تارد لندنر ملائكون الله duk duniya suna shiga duk duniya ta kaga da da muke bayanin wasu na ganin kamar wani abu muke fada da a kano radio guda ɗaya ce radiyo guda ɗaya ce in ka bar karo nan baki ba ba za ka mata ba sai aka kawo radiyoyi su kuma kuma da ta kanan in ka tafi maka ma ba za ka ji ta ba yanzu ga radiyoyi cewa suke duk duniya inda ka je duk duniya kuma ko ina ka shiga duniyar da ka sa abin da suka gaya ma za ka kama su dan akwati ne dan kankani in ɗan kasuwa ya yi wannan yaya Allah da halittarsa talabijin ɗanka guda ɗaya za ka ajiye idan akwai dish tana da abin da za a kamo waje in babu iyakacin ta kano in akwai abin da za a kamo waje ga wani abu a hannunka shi za ka ɗaga kana tabawa sai makka kana tabawa sai madina kana tabawa sai rasha kana tabawa sai china kun fai kunu ba wannan bane mai kun fai kunun na iyadda ƙirdin da ka taba ba bature bane a sai da allah ya ce kun sannan abin ya zama da bai yaddalin ba za ka taba ba zai yi ba to bi ƙoƙari yan uwa mai ta isa gifari wannan dare da na ƙarshe mu samu rahamar Allah malaika jibril na sauka da rundunar malaikun Allah idan alfijir zai keto suna cewa arrahil arrahil mu tashi mu tashi kar gari ya waye mana malaiku ce ba za mu tashi ba sai ka gaya mana mai Allah yawa al'ummar annabi Muhammad yace Allah ya dube su kaf ya musu gafara banda mutum biyar dukkanin masu azumin nan tab akwai wani mai azumin ba ladin azumin akwai wani mai sallah ba ladin sallar abin tausayi Allah ya saba ma cikin su Allah ya karbi ibadar mu ya fi mana ya mana gafara ya rufa mana asiri duniya da lahira ya sa bayan mu ce kyau Allah kyau da karshen mu dan albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dawa dawa Allah baya wa gafara mai shan giya bai tuba ba mudumin hamrin mai shan giya bai tuba ba da kafiri dama shi Allah ba zai masa gafarar ba da mashahinu wane ne mashahinu almasarimu waye almasarimu wanda baya magana da dan uwansa musulmi aka wuce kwana uku in ka ganshi ka kauce in ya ganka ya kauce ku kauce kwana uku ba kwa magana Allah baya karɓar sallar ku farilla ko nafila da mai yanke zumunta dama annabi yana zaune sai ya ce jama'a cikinku wanda yake yanke zumunta da Allah ya tashi kada rahamar Allah ta ki sauka a nan mai zumunta ba ka magana da wanka ba ka magana da ƙaninka ba ka magana da ɗan uwanka uba ɗaya ba ka magana da ɗan uwanka uwa ɗaya ba ka magana da uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ba ka magana da dangin uwarka ko dangin mahaifinka ko dangin kakakka ko dangin kakanka ka yanke musu zumunta Allah ma ya yanke maka Allah ma tabaraka wa ta'ala ya yanke maka wannan rahamarsa saboda haka wajibi ka karka kuskura ka yi gaba da ɗan uwanka a daren lailatul qadari Allah baya gafara ga wanda yake gaba da ɗan uwansa annabi yace a maimaita a gaya mana dawa kuma Allah baya gafara ga mai rantsuwa da girman Allah kan ƙarya kullum abincinka ƙarya sai ka yi ƙarya za ka ci abinci to wannan yanzu in kai istighfari a zuciyarka Allah ya yafe maka idan kana da dan uwanka da ka yanke tafi ku gaisa in yana nesa dan waya ka buga mar ka ce ina maka murna lailatul qadari Allah ya gafarta mana Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana dan albarka annabi Muhammadu bari mu samu ayoyi dan kadan sai mu yi addu'a kuma mu roƙi Allah gafara da rufin asirin duniya da lahira Allah ya fi mana Allah ya maimaita mana wannan zama don albarka annabi wanda suka rasu Allah ya musu gafara bayana da yawa sun ta kawo abinci su usaina su badariya fi zakina hawa'u aisha su maryam duk ga sunan gaba ɗaya sa hulatu lubabu duk sun kawo kaya Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya biya su don albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaya da jikoki Allah ya musu albarka Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa bayan mu tayi kyau Allah ka sa bayan mu tayi kyau Allah ka sa bayan mu tayi kyau don albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan fa na Qur'ani ne to Haruna wakili ya aiko da Qur'anai amma ba zan ba ku ba duk kun kwashe wadancan eh to Haruna wakili ban san shi ba amma Allah ka san shi Allah ya saka mu da alkhairi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم bismillahi rahman rahim to nan Allah yana gaya wa duniya karfin ikonsa wanda ba wanda ya isa in ba shi ba in akwai kuma wanda ya isa ya zo ya kwatanta irin na Allah mu gani kul Allah ce ce musu Muhammad ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan yanzu idan Allah ya sanya mana dare ya miƙe ila yawmil qiyamati har ranar kiyama ba rana ba farin wata man ilahu na ghairun lahi wa kuke da shi wani Allah in ba Allah ba ya ci kun bi du'a'in wanda zai zake muku da haske akwai